بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 25 ga watan sha'ban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da uku ga watan julai shekara ta 2013 ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismal awwal ar-raddu alaihi في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخيري ba manta ba a cikin wancan ruwayan da wancan ɗan shi'an ya kawo wanda yake ƙoƙarin cin mutuncin sahabbai wai da cewa sun yi amfani da kalman hajara ga annabi to sai malu ya kawo cewa akwai ruwayan da ta zo tana ɗauke da istibhami shine a hajara kun gano wannan mun karanta ta a karatun da ya gabata ko to sai mala ya ce alwajihu thani fuska na biyu annahu ala fardi sihhati riwayati hajara dauki ma akwai ruwayan da ta zo babu wancan istifhamin cewa a hajara ta zo ne kawai da hajara mala ya ce min gairi istifhamin ba tare da istifhamin ba fala mat'ana fiha ala qa'iliha mala ya ce ko da tsuran kalmar ma aka faɗi to babu wani masoka ga wanda ya faɗe ta. Li'annal hajara fil lugha saboda wannan kalmar na hajar a yaren larabci ya ati ala kismaini yana zuwa a ɗayan abu biyu. Ismun la a fi uruduhi lil anbiya akwai kasan da babu wani laifi dangane da danganta shi zuwa ga annabawa wa huwa adamu tabyinil kalam shi ne a samu maganan mutum bai fitowa sarari libahati sautin saboda dishiwan sauti wa galabatil yabas bil hararati alal lisan in mara ya kama makoshinka ya busar da shi za ga magana na fitowa ba a fahimta kun gano wannan to in annabi yana fama da wannan dan an ce maganan shi ba ta fitowa ana fahimta wannan ba laifi bane kama fi hamiyatil harara kaman yanda in mura mai zafi ta kama mutum yana faru yana samun wannan wa qismun akhar mala yace ɗaya kashin wa huwa jiryanul kalami ghairul muntazim shine mutum yazo da magana da bai tsara yin ta ba awil mukhalif lil maqsudi ko kuma ya faɗi maganan da ba asalin ite ne faye ba alal lisan li aridin wannan yana faɗowa a harshen mutum sakamakon wani abin da ke bijiro mai bisababil hamiyatil muharrika fil aksar sakamakon yana fama da mara da guraguran harshe da cintibi wa hazal qism mahall al-ikhtilaf bain al-ulama fi urudihi lil anbiya mala yace irin wannan kasan ne ake da sabani a wajen malamai shin a iya danganta mu annabi irin wannan ce don yana fama da rashin lafiya har ya rika faɗin wasu maganganu irin waɗannan? Fala'allal ƙa'ila huna a rada kismil awwal, Malai ce mai yiwa wanda ya faɗi maganin yana nufin wancan kashi na farkon ne, cewa an maganan annabi ba ta fitowa sakamakon rashin lafiya. Malin ya ce wa huwa anna lam nafham kalamuhu bi sababi da'afi na tiƙatihi, yake cewa mu ba mu fahimci maganan annabi ba, sakamakon maganan nashi ba ta fitowa ƙarara, wa ya dullu ala haza ƙauluhu ba'ada zalika abin da ke nuni akan abin da suke nufi kenan shine maganan da ya faɗa duk bayan wannan cewa istafhamuhu sun ko fahimce shi jama'a kun gane wannan da kyau ko kaga duk wannan dan shi'a duk ya ciccire waɗannan duk bai kawo ba saboda yana son ya tashwihu tarih ya gurɓata tarihin magabata na ƙwarai ya ci mutuncinsu sai farkiɗe can ya tunguɗe can ya ɓoye nan ya danna nan sai zo da abin da kawai za ce e ga shi kun ga ko lalle ba su kyauta ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shi ne ɗabi'un makirai duk ya kawo wannan ne a zage sahabban manzan Allah a ce ba su kyauta ba in aka ce ba su kyauta ba sai a ce shi ya kyauta alwajhu thalith mala yace fuska na uku annahu yahtamil an yakuna hadhihi al-lafza sadarat an qa'ilha an dahashin wa khairatin mala yace zai yiwu kuma za a iya fassara cewa wanda ya faɗi wannan kalma tashin hankali ya sa shi ɗimaucewa da gigicewa ya shiga hayrani asabadhu wacce ta same shi fi zalikal maqamil azim a wannan yanayi na tsanani irin yanda ya ga annabi ba lafiya duk ga manya manyan sahabbai sun zo sun kewaye shi hankalin shi ya dugunzu mai tashi ya rasa yanda zai sai faɗi wannan kalman ba tare da yana sana ba mun fahimci wannan da kyau ko malin yace wal musabil jasim kuma wani irin musiba mai ɗimautarwa ta same shi har ya saki wancan kalma ba tare da yana sana ba كما قد أصاب عمر وغيره عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يند إرن ونن يا سام عمر da wasu daga cikin sahabbai yayin da aka ce annabi ya rasu ya ce annabi bai rasu ba wanda kuma ya ƙara cewa annabi ya rasu to kaza kaza zai mashi annabi ya je ganawa da Allah ne wannan me yasa Umar ya faɗi wannan maganganun tashin hankali ya shiga bai taba kawowa annabi zai rasu ba mun bayyance wannan da kyau ko to mutumin da annabi ya rasu ya gigice shi ne zai tunanin annabi zai rasu har ya hana wani rubutu jama'a mun gano wannan da kyau ko su da suke ganin har za su mutu ma annabi ya zama ya masa sallah ya kaza cikin su ba wanda ya tunanin wai annabi zai mutu wai ya hau kujeran khalifanci ba wanda ma ya wannan tunanin inda annabi ya ce bayan tafiyan shiga khalifa da za su fara tunanin ai zai mutu amma ba wanda ma ya wannan tunanin Allah ya sa mu dace karanta littafin al-mufhim a mujalladi na hudu shafi na 560 malam yace qultu wa ala hadha fa qa'iluha ma'zurun ayyan kana ma'anaha malam yace in kun fahimci wannan to wanda ya faɗi wancan maganan abin ai mai uzuri ne koya maganan ma take innar rajula yu'zaru bi ila bi iglaqil fikri wal aqli ana mu mutum hanzari da uzuri duk lokacin da ya shiga yanayin da hankali da tunanin shi ya gushe mai saboda tashin hankali da ɗimuwa. In ma li shiddati farahin ko dai mutum ya samu kanshi a matsanancin farin ciki au huznin ko baƙin ciki. Kun san farin ciki na sa mutum ya faɗi maganganu iri-iri ko? Kuma farin ciki da baƙin ciki ma na sa haka. Kama fi ƙissatin rajulin ladi kad faƙada dabbatahu Mala ya ce, kamar yadda ya zuwa ƙissan mutumin nan da ya rasa abin hawan shi, sun waje da ha yana nan sai ganta ba da ya asin bayan ya yanke tsammani ba zai ganta ba faƙala sai ya ce Allahumma anta rabbi Allah anta abdi Allah kai ne bawana wa ana rabbuka ni kuma ni ne ubangijinka akhfa min shiddatil farahi yayi wannan kuskure ne saboda tsananin farin ciki yanzu wannan kalman da wancan wanne tafi muni ba wannan ba amma kuma annabi ya ce wannan ma Allah na farin ciki amma kuskure fa yayi amma kaga su yan shi'a sun je sun makale ma wani abu dan su cin mutunci jama'a ɗabi'an yan shi'a ne mutum yi abin da ake ganin kuskure ne maimakon a bashi uzuri sai a yi ta yawo da wannan kalma ana yama ɗiɗi da ita ana cin mutunci da ita wannan kalmar aikin yan shi'a ne ahlus sunna ba a san su da irin waɗannan abubuwan ba shi sa duk wanda zai ɗabi'anta da ɗabi'a na banza ko yi marmarai dawo cikin tunanin shi Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam Muslim ya da shi hadisin Anas a kitabut Tauba babul haddi ala Tauba a mujalladi na hudu a shafi na ɗari biyu da ɗari ɗaya da hudu a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun ji wannan ku yanzu akwai suka ga sahabbai don Allah akwai suka ga bayan Allah don Allah cikin wannan magana me ya damu 'yan shi'a ne makiya manzan Allah suke irin waɗannan maganganu alwajihun rabe mala yace fuska na hudu anna hazihi lafza sadar bi huduri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita wannan kalman da wancan aka ce ya faɗa ai a gaban annabi ya faɗa in ba daidai bane annabi zai ce kai ba daidai bane dai na faɗin wannan magana wa kibari ashabihi da kuma manya-manyan sahabban shi yo tafiya suka yi fa wani ba kawai yana kira annabi ya muhammad suka je suka ce an Allah ya hana bari inda wannan kalman sun fahimci kalma ne na cin mutunci nan take annabi zai hana nan take manyan sahabbai za su hana nan take aya zai sauka faɗin ra'ina ake yi Allah bai bari ba sai da ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah ya kiyaye mala yace falam yunkiru ala qa'ilha falam yunkiru ala qa'ilha ba a samu annabi ko sahabbai sun yi fada ga wanda ya faɗi wancan kalman ba mala yace walam yu'thimuhu kuma ba su ce ya yi zunubi ba, fadalla ala annahu ma'azurun ala kulli halin cewa in an lura da waɗannan bayanai to wanda ya faɗi wancan kalma abin aime hanzari ne a kowane hali. Wala yunkiru alaihi ba'a da zalika babu wanda zai zo yana inkari, yana faɗa, yana sharri, yana ƙarya, yana ƙage, illa maftunun fiddini sai wanda yake fitinanne an fitine shi a cikin addinin shi za'igun karkatacce anil haqqi wal huda wanda ya bauɗe matafarkin shiriya kuma ya bauɗe matafarkin gaskiya kama huwa halu hazal miskin malai ce kamar yadda halin wannan miskini al mu'ridin nafsahu lima la yutiqu wanda ya kai kanshi zuwa ga abin da ya fi karfin shi kun gano wannan da kyau ku karambani karambanin akuya gaira kora ya ɗauki abin da ya fi ƙarfin shi ya je zai yi kalli yadda ake mai fata-fata malam kuma abin za a kawo maka sai ka gamsu ka yadda cewa wannan jahili ne wannan maƙiyi ne wannan mai ƙin sabon manzan Allah ne yana mara ma addinin yahudawa baya saboda ya faɗa da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wa amma madda'ahu maganan da ya da'awa min mu'aridatu Umar li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qawlihi wai kaga sayyidina Umar yana fito na fito wajen magana da manzon Allah bai girma manzon Allah annabi na faɗi yana faɗi inda yake cewa indakum ki indakum kitabullah indakum kitaballah hasbuna kitabullah ku ji wannan maganan inda kun kitabullah hasbuna kitabullah a wajenku akwai littafin Allah littafin Allah ya ishe mu amma a wani lokaci zaka ji yan shiya sun ce wasu sayyidina Umar ba sa bin littafin Allah kuma gashi nan ya fadi a gaban manzon Allah wa annahu lam yamtasil amran rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai Umar bai yi biyayya ga umarnin annabi ba fi ma arada min kitabatul kitab wai da annabi ya nufin rubuta wancan takaddan farraddu alaihi wale ce ga raddi a kan shi jama'an kuna tattauna da mutane irin wannan ku natsuwa kuke yi duk maganar da mutum yake faɗi ka riƙa jin ta kawai kuma ka bar shi ya sauka duka kai ta rubutawa shi yasa in mutum ma tsiwa yake maka ko kakka tanka mai bar shi ya tayi kana kallo in ma aiki yake ko ba shi ya tayi kaga iyakan irin abin da yake yi sannan in kaga ya dan tsaya sai ka dan zungure shi da magana dan ya ci gaba ka gama kwakuɗe abin da yake nufi duka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauki sarki ya sa mu dace mala ce annahu laysa min qawli umar haza mala ce sam sam ba babu a cikin maganan umar ayyi tiradin ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wai yayi fito na fito da annabi wajen magana wa adamun tisali amrihi kuma ba inda aka ce yaƙi bin umarnin annabi kamata wahama hazar rafidi kamar yadda wannan ɗan shi a yi kiɗime wa bayanu haza min iddati wujuhin mala ya ce cikakken bayanin wannan za a bashi ansa ta fusaku kamar haka alwajihul awwal fuska na farko annahu zahara li umar radiyallahu anhu wa man kana ala ra'ayihi min sahaba al'amari ne ya bayyana a cikin tunanin sayyidina Umar da shi da sauran sahabban da suka fahimta irin tashi anna amran rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda annabi ya nufa bi kitabatil kitab ne ya rubuta wannan abin da ya ce a kawo abun rubutu ya rubuta laisa alal wujub annabi ba yana nufin wajibi bane a kawo wa annahu min babil irshad ila al aslah sai dai yana son ya nuna masu ga abin da yafi kamata su suka zauna da annabin nan tun kafin annabta sun san shi har annabta a maka sun zauna da shi sun san shi bayan annabta hijiran madina sun san shi har yara sun san shi sai wani zindiki arnewa sai zo yana nuna maka wai shi ya fi sanin annabi su ban san shi ba wannan zai yiwu jama'a kuna fahimta wannan yanzu shi abin zargi ne ya aka ma ya san annabin wanda su suna kwana suna tashi da shi kuna ganewa shine sai malai yake cewa babu فقد نبه على هذا القاضي إياد حقيقة نبه على هذا wanda ya faɗakar akan wannan maganar shine alqadi iyad wal qurtubi wan nawawi wa ibn hajarin waɗannan manya manyan malamai sun tabbatar da bayani dalla dalla ka karanta littafin ashifa a mujalladi na biyu shafi na 887 da littafin al-mubhim juz'i na biyu shafi na 559 da sharhun sahihu muslim juz'i na sha ɗaya shafi na casa'in da ɗaya kan tafatul bari juz'in farko shafi na ɗari biyu da tara duk waɗannan malaman sun tabbatar da wancan maganan cewa sam sam abin da umar da sauran ‘yan uwanshi sahabbai suka fahimta dangane da maganan annabi ba ana nufin wajibi ba ne ana nufin menene musahabi ne kamar yadda wasu suka fahimci cewa annabi ya ce kar wani cikinku ya sallah sai a banu ƙuraiza wasu ka tsaya suka yi sallah a kan hanya wasu kuma sai da suka isa banu ƙuraiza akwai wanda annabi ya ce ya laifi ne sun fahimci maganan annabi ba yana nufin wajibi ne sai an je can ba dan menene mutane suke ɗauko abubuwa na ƙoƙarin zargi da ɓatanci don su ɓata mutanen kirki masu daraja Allah ya kiyaye mala yace summa innahu qad thabata ba'da hadha Mala ya ce bayan abin ma ya faru, sai al'amari ya fito ƙarara sihhatu ijtihad Umar, ingancin ijtihadin Umar, wa zalika bi tarkin Rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kitabatal kitab. Shine annabi sai bai rubuta littafin ba, sai bai rubuta takardan ba, sai bai rubuta saƙon ba, kenan annabi ya karkata akan ra'ayin wa, akan ra'ayin su Umar. Walau kana wajiban, da wajibi ne Allah ya umarci annabi sai an rubuta wannan takaddan lam yatruku lihtilafihim annabi ba zai bar wannan dan sabanin su ba li'annahu lam yatruk at-tabligh saboda annabi bai taba barin isar da sako ba li mukhalafati man khalafa dan sabanin wanda ya saba wal haza udda haza min muwafaqati Umar radiyallahu anhu wannan ma yana daga cikin abin da malamai suka saka shi daga cikin darajar Umar na dace wanda yayi Umar ya ga wannan abun fa bai ma kamata a rubuta ba littafin Allah zai jagorance manzon Allah ba sai wani abu ba sai manzon Allah ya ga abin da Umar ya gani shine daidai sai ya dakatar da rubutun bai rubuta ba ya mara ma ra'ayin sayyidina Umar baya jama'a mun gano wannan ne ku wannan yana daga cikin ma darajar Umar amma wannan ɗan shi'an saboda ya kulla idon shi da kiyayya da shi da dangin shi masu zagin sabbai kawai sai suka ɗauko wannan ai gashi sai na umar bai kyauta ba ai ai ai ai gashi ne suke ta maganganu na shirme Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wannan bayani ka karanta fatul bari na ibnu hajarin juz'in farko shafi na 209 kun ji fuska na farko da za a mai martani kai tsaye alwajhu thani fuska na biyu anna qawla umar radiyallahu anhu hasbuna kitabullah Umar da ya ce littafin Allah ya ishe mu, raddun alaman na za'ahu, Umar yana ma waɗanda ke jayayya da shi raddi ne, suna cewa a baya yana cewa ku bari mana ya za ku ce, to sai ya faɗi wannan maganan danye masa raddi, ba raddi ga annabi ba, la ala amrin nabi ba yana yin raddi dangane da umarnin da annabi ya bayar na cewa a kawo takardan ba. Karanta sahihu Muslim sharhin sayo muslim na nanawi a jiz'i na sha ɗaya shafi na casa'in da uku wa haza zahirin min ƙaulihi wannan ma a fili yake an ɗauko maganar umar ɗin mai umar ya ce inda kum bai ce indaka ba mun gano wannan da ke ko sai ce me inda kum kitabullah ai kuma akwai littafin Allah wajen ku yana ma abokan tattaunawan shi raddi ba annabi ba fa innal mukhatabu jam'un waɗanda ake maganan da su jam'i ne wa humul mukhalifuna li Umar sune waɗanda suke jayayya da Umar radiyallahu anhu fi ra'ayihi dangane da abin da ya shafi ra'ayin Umar shine yake masa raddi yace inda kum kitabullah hasbuna kitabullah jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi sa ka rika natsuwa duk hayaniya mai hayaniya ya gama in ka taya sai ka bi sai ka nike shi alwajhu thalith mala yace fuska na uku ta wannan shine kayan kayan kyankyala shi ana maka kayan rodi yar magana ne yar kyasgen da ta zama jama'a mun gano wannan da kyau ko anna umara radiyallahu anhu kana ba'idan nazar wannan yana nuna cewa Umar mutum ne mai zurfin hangen nesa, saƙibal basira mutum ne mai tunani mai amfani, sadidar ra'ayi mai ra'ayi tabbatacce mai shiryar da al'umma zuwa ga abin da yake daidai, wa ƙadara a annal aula tarku kitab batul kitab. Domin Umar na ganin kai wannan abin da ya fi dacewa ba sai an rubuta wannan ba, ba da an taƙarrara inda ho annal amra bihi laisa alal wujub bayan ya fahimci annabi ba yana nufin a rubutun a lallai ba ne wa zalika li maslahatin shar'iyyatin rajiha lil ulama'i fi tawjih al aqwal malam yace domin maslaha ne na shari'a wanda manya manyan malamai sun kalli abin kaman haka shine malam zai fara mana bayani faqila aka ce me yasa annabi yace a rubuta kuma aka gano cewa rubutun ba wajibi bane an yi ne kawai domin me domin tausayin al'umma ne shi ne shafaqatuhu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mimma yalhaquhu min kitabatul kitab ma'a shiddatil marad sayyidina umar me yasa ya tsaya a rabu da annabi ba sai ya rubuta ba yayi ne saboda tausaya ma annabi domin yazo yana shifta ana rubutawa wannan zai ƙara wahalar da annabi ga rashin lafiya wa ya shahadu li haza qawluhu tabbatar da wannan maganan da ya faɗi cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai annabi kada galabahu waja'u rashin lafiya ya rinjaye shi fakariha an ya takhallafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga kara ɗaura ma annabi ma ya shukku wa yathqulu alaihi abin da zai wahalar da annabi ma istihdarihi qawluhu ta'ala tare da yana sana da Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in shi yasa yace hasbuna kitaballah indakum kitabullah ce komai yana cikin littafin Allah kuma shi kullun littafin Allah nan tibyanan li kulli shay'in wannan bayani karanta littafin ash-shifa na al-qadi iyad a juz'i na biyu shafi na 888 abin takeici 'ya'yan 'yan ɗariƙa duk su aka yaudara cikin wannan aƙidar kuma su ake barazana ana karantar da su a shafa har a wani ɗaki ma a can wajen ana karantarwa jawa mun gano wannan da kyau ku amma duk ba su gane wannan ba kuma 'ya'yansu ne ga sunan suke zagin sabai suna goyon bayansu har suna ba su kuɗin shan ruwa kuma suna ba da fagensu ma ana taron zagin sabon manzan Allah duk wannan ba laifi ba ne duk wannan bai kai su ba da kuɗi a rubuta littafin kara sahabbai da raddi akan masu zagin sahabbai ba duk wannan bai kai ba kuma a cikin ashafan da ake karanta masu a ciki an kafarta mai zagin sahabbai kila ma an matsa har da wanda ya taimaka ma zagin sahabban Allah madaukin sarki ya sa mu dace duk wanda da ya tasa akwatin talabijin a gaba kila ya gani Malai ce wannan bayani ma ga karanta sharhun sayihu Muslim na Nawawi a juz'i na 11 shafi na 90 da Fathul Bari na Ibn Hajarin juz'in farko shafi na 209. Waƙila wasu malamai suka ce innahu khashiya tatarruqal munafiqina Umar ya ji tsoron kar a bari a rubuta wannan takaddan domin kar munafikai su yi ma abin mummunan fassara su yi ma abin daren mikiya wa man fi kalbihi maradun da wanda yake da cuta a zuciyan shi lima kutiba fi zalika alkitabi fil khalwati domin an je an rubuta littafin a ɓoye ba kowa ke wajen ba wa an ya taqawwalu fi zalika alaqawil a waye gari cin da an rubuta ba kowa ya sani ba sai muna bukai su koma su ma su ta rubuta irin waɗannan da yawa da yawa suna yaɗawa mun gano wannan da kyau ko shi ce nassa ala zalika alqadi iyad wa ghayruhu min ahli alilmi mala yace alqadi iyad mai ashafa shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa a mujalladi na biyu shafi na 889 da sharhin sahihu muslim na nawawi a juz'i na biyu shafi na 92 kai jama'a za mu karanta ashafan nan saboda waɗannan da ke mata gurguwan fassara ya kamata a karanta a shafa kowa ji mai ke cikin a shafa ko mun gano wannan da kyau ko amma wannan ɓannan da ake ma a shafa bai kamata a bar waɗannan zindikan suna ƙarya ba kaje kaje yadda ake karatun kaca kulin karatu kaca kuli ya fassara ba wanda yake gane a cikin su baki ɗaya sai ga kowane ya riƙa littafin taɓar haka yadda ka san an zuba ma yaro ɗan yaya koko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce wakila innahu khashiya wani ma fa da tabaran nashi sai an juya ne yaga an juya shi ma ya juya wakila yace innahu khashiya an yaktuba umuran rubbama ajazu anhu fastahaqqu al'uquba malai yace innahu wasu kace Umar ya ji tsoro ne an yaktuba umuran azo a rubuta wasu al'amara rubbama ajazu anha mai yiwa su gaza bin umarnin wannan abin keke da keke fasta haƙul uquba sai kuma a ce sun yi laifi sun cancanci uquba li kauni ha mansusa saboda abin ya zama nasi ko ba laifi ne umar ya ba domin shi kanshi annabi in ya kalli wani abin sai ya ƙi ya ce khashitu an yuftarada alaikum tsoro nake kar a farlanta muku Mala ya ce, Wara'a annal arfaka bil umma sai Umar ya ga abin da ya fi tausi da tausasawa da tausayi ga al'umma fi tilkal umur dangane da wannan al'amari si atul ijtihad a iya ijtihadi a bada shawara lima fihi min al'ajiri saboda ijtihadi ma na da lada wa tausi'at alal umma da kuma sauwaƙa ma al'umma daga ƙarshe kuma annabi ya rungumi maganan Umar ya aiki da ita. annabi ya aiki da maganar Umar wannan zindikin ɗan shi'a shi kuma ya ƙi aiki da ita shi kuma a suwa oho. Ƙultu malam doktor ya ce sai na ce, wala ya da an ya kuna Umar radiyallahu anhu la haza hazil umura kullaha ya ce zai yi sayidina Umar ya lura da waɗannan abubuwan dukkaninsu. Au kana lishtihadihi wujuhun ukhra mai yiwuwa ma istihadin Umar inda za a faɗaɗa bayani ko sai an fitar da wasu abubuwan ma. Lam yattale alaihal ulama wanda malamai har yanzu ba su gano ba, kama khafiyat qabla zalika alaman kana khalafahu min sahaba kamar yadda sahabban da suka saba ma ra'ayin Umar nan take su ba su gano manufan Umar din ba bayan tafiyansu kuma sai ga manufan Umar din ta bayyana kai amma nan take sai manufan Umar din ta tabbata dan manzon Allah bai rubuta ba jama'a mun gano wannan da kyau ko malin yace wa wafaqahu alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai sai ga annabi ya mara ma ra'ayin Umar baya bi tarkihi al-kitabati al-kitab domin mun ga annabi bai rubuta wannan takaddan ba wali haza addal ulama wa hadhihi al-hadisa sai malamai suka sanya wannan abin da ya faru min dalail fiqhihi cewa Umar babban malamin fiqihun musulunci ne wa dikkati nadrihi sannan na daga cikin wanda suka fi kowa hangen nesa a cikin al'amarin addini da rayuwar musulmi. Kalan nawawi, al'imamin nawawi ya ce, wa amma kalamu Umar radiyallahu anhu faƙaditta faƙal ulama'ul mutakallimu na fi shari'ar hadis. Mala ya ce, duk malaman da suka yi magana wajen shari'in wannan hadisi, kansu ya haɗu ala annahu min dala'il fiƙihi Umar. wannan yana nuni akan cewa Umar malamin fiqihu ne wa fada'ilihi kuma wannan yana daga cikin darajojin Umar da falololin shi wa daqiqi nazarihi da kuma zurfin hangen nesan shi ka karanta al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj a juz'i na 11 shafi na 90 daidai zaka samu waɗannan bayanai ingantattu gamsassu a ciki kun gano wannan da ke ko mala yace al-wajhu rabi fuska na hudu mun fahimci wannan anna umar radiyallahu anhu yace sayyidina umar kana mujtahidan mujtahidi ne fi mawqifihi min kitabatil kitab ya yi istihadi ne ya bayyana matsayin shi dangane da rubuta wannan takardan wal mujtahidu fi dini ma'azurun shi ko mujtahidi a cikin addini abin aima hanzari ne mu ma ku yi mana hanzari lokaci ya ƙure fasubhanakallahumma biyam duka shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum